الرحيم الحمد لله رب الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da bakwai ga wata al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na takwas ko na bakwai ko takwas a cikin wannan sura mai albarka surat al-ahzab inda muka tsaya aya ta arba'in da da hudu ko za mu tashi aya ta arba'in da biyar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله نعم وكفى بالله وكيلا الله مدوكتين سركي يا أيها النبي يا كيوانا النبي إنا أرسلناك حقيقة من أيقوك شاهدا كان لبارك إليك wa mubashiran kuma kana ne albishir ga wanda ya bi dokokin Allah madaukakin sarki cewa zai samu aljanna madaukakiya wa nadiran sannan kana ne gargadi ga wanda ga wanda ya kunnan kafi yake bin dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa da'iyan ila Allah sannan kuma kana kira zuwa ga Allah bi izini da izinin Allah wa sirajan da kuma fitila mudiran mai haske وبشر المؤمنين كيوا مؤمنين البشر بأن لهم من الله فضلا كبيرا yace wa lalle za su samu falala babba daga Allah madaukakin sarki wala tu'i al kafirin kar ka duka farai wal munafiqin da munafikai wada azahu da kale dukkan wanda za su ba wa tawakkal ala Allah sannan ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila lalle ubangiji ya tabbata a mai da shi abin dogaro wannan ayat da muka jiya ko ayoyin nan da muka jiya kai da yi akwai ruwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal wanda ya karbo daga Ana ibn Yazar radiyallahu ta'ala an bi zuwa da bi Abdullah bin Amr bin al-As na hadith Abdullah dan Amr dan As da kuntu fi nafi akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi Tawrah Ana ibn Abi Yazar ibn Yazar yake cewa ibn Amr bin Al-As ba ni labarin su ba Annabi alayhi salatu wassalam a cikin at-Taura ba ta Qur'ani ba qala ajal sai ce to sai ce wallahi na rantsi da Allah innahu la mawtubun fi at-Taurati bi ba'd sifatihi lil Qur'an shi Annabi alayhi salatu wassalam asuba taji a cikin at-Taura da wasu sifofi wani tajin sifofi da suke cikin al-Qur'ani sai ce wa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi da ya fara baki labarin duka inna arsalnaka shahidan hakika mun aiko ka shahidan kana ne ba da shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida saboda haka wannan shaida da annabi alayhi salatu wasallam zai yi ranar kiyama akan al'ummarsa ita ake magana fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidi wajina bika ala haula'i shahida ita ce dai wannan cewa idan aka zo rana alkiyama za wato tambayi kowane annabi cewa wannan sako aka bai sakon da aka bai shi ya isar wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna mursalin cewa kowane annabi sai Allah ya tambaye shi sakon da muka baka kai zar to akwai annabawan da da yawa kusan dukan su ma mutanen da za su karya kare to shine Allah ya ce fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidi ka tuna lokacin da muka zo kowace al'umma bi shahidi da mai shaidar kowace al'umma waje na ji ka ala ha'ula shahida sannan duk wayannan manzannin da za a karya ka annabi Isa annabi Musa duka annabawa kowanne in aka kai da ya Allah ya tambaye shi to kana da wata shaidar sai ke kwarai kuwa yace dangane da al'umma ta dai al'ummar annabi alaihi salatu wasalam su za su ba da shaida a kai da sannan kuma akan kai da ni annabi da zai ba da shaida cewa abin da ka tura ni nayi saboda haka annabi alaihi salatu wasalam zai ba da shaida akan dukkan annabawa cewa wannan abin da aka turo su yi da domin mun bi a alqur'ani sannan mu ma mu ba da shaida akan cewa wannan al'ummar sakon da aka turo annabawa sun isar su ne dai ba su karba ba shine waje na duka na haulai shahida saboda haka an riga shi nan mun biya a wurare da dama annabi nuhu mun biya a suratul nuh cewa ya kirawo su dare da rana ni da autu qaumi laylan wa naharan falan yazidum du'ai illa jirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanin kaga wannan jiya ce mun biya mun tabbatar da cewa baladi tabihi ma'alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum tuban wa hum zalimun duk wannan shaida ce da za ta tabbatar da cewa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zo haka annabi Isa alaihi salatu wassalam a anta kunta lin nas tahduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqa in kuntu kuntu faqad alimta mun biya mun karanta mun san ma'anarta an haddace ta da yawa saboda haka za a ba da shaida a gaban Allah maka kuce sarki cewa annabi Isa ya gaya muku duk sakon da Allah ya turo shi to shi ne wannan shahidan ne kana da ibadar gida wa mubakiran sannan kana da albishir sifar annabi ta biyu kenan cewa yana albishir gaji nan kullun qur'ani ta biyu ke da wato tsimanjiya da kuma alawa ko da yake haka a yin qur'ani ce da an ce bayanin aljanna sai a zo a bayanin wuta ana gama na wutan nan sai a koma na aljanna ba a daukar salo daya su wanda ya san alqur'ani da haka yi to wannan shine mubashir albishirin da yake shi in ka ba Allah za ka shiga aljanna cewa kullun gaya ma ake aikin lada ɗaya lada goma za a ba ka hasana ɗaya zunubi kuma zunubi ne za a ba kullun shi ne ke cewa duk wanda ya zaki wato ɗaya ɗaya ta tarin da yi goma ya zai a gara haka al'ummar haka addinin musulunci ke gara ɓarka shi ba wai furomo ake na shekara shekara ba wannan da kake ganin azumi na cewa an kai za a baka ladan shekara biyu wannan kawai tsara mulkin balinki a kai ba amma kullum cikin promo kai domin duk lokacin da kai aikin lada goma za a bari kullum ba wai sai lokacin muharram kai azumin aisha zuwa da ajura ko azumin arba ba dole sai wannan ba sai ramadana kawai ba kullum a cikin ayyukan alkhairi idan kai su man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya yi ne kullum da Allah za a bai shi goma sannan idan ya yi sai a jinkirta a gani da yayin da kasance saboda ba a so mutum ya shiga wuta kisa wanda kaga ya shiga wuta to ke neman sa ya kai kisa Allah ba zai kyale duk wanda ya mashirka ba domin ya raina Allah san wanda ya raina Allah shine wanda ya zama yana shirka domin Allah shi kada yake iya komai kake yadda ka koma gurin ka koma gurin wani to baya gafara Allah amma duk wani laifi da ka sani karkari mutum ya tafi remedial ko kuri yanzu ko kuri yanzu a wuta Allah ya kiyaye to wannan shi ne kawai amma shirka da rakkan da yake yi da ho a fadar an bayyana da jago to wannan shi ne abin da ya kamata a wannan abin fata mu nan jiran da wadi kuma nan jiran ba zan da ma ba ta yin yasa maka gudiya ne kawai kuka ba ni Qur'ani da sau dau a baka wani an gane ko Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa wato shahidan wa mubashira shine ne ba da jira wa mubashira sannan kuma shine ne yi albishir wa nadira da kuma wato wanda yake mai gargadi da duk wanda wato ya kaura cewa ya kaucewa ya kaucewa tsarin annabi alaihi salatu wasalam shine wa nadira wada'iyan ila Allah sannan kuma me yin kira ne zuwa ga Allah da'awa shine da'iyan ila Allah bi idnihi da izinin Allah madaukakin sarki da yake wa irajar sannan kuma ku tila shi muniran bi haqqi to sai da ya karanta ba wayannan gaba daya yace wato wajizan lil ummiyina sannan kuma kariya ne ga wato al ummiyina waɗanda suke gama garin mutane sannan annabi alaihi salatu wassalam shi amru bin al-as ya ci gaba da gaya ba cewa sannan kuma ba laika bi zakatin bil aswa ba ne yin da qur'anin ba gaban mu wannan kamar za ta wanda yake saboda haka wa hinzan lil ummin laika bi zakatin bil aswa ba ne rashi bane a cikin kasuwa annabi alaihi salatu wassalam baya ajiya cikin kasuwa ya rika ɗaga murya saboda haka wannan sibobi ne da annabi alaihi salatu wassalam a cikin at-taura to shi ne wadaiya ila lahi bihi wa sirajan munira to kaga nan siraj fitila munira kuma wanda take da haƙi amma duk wanda ya fahimci da ya allo no wani irin haske ne haske ne mai zafi ko kuwa mai sanyi haske ne mai sanyi saboda Allah ya faɗa huwa allazi ja'ala shamsa ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والميزان ما خلق الله ذلك الا بالحق سو da haka kaga an ce ne wanda yake ne sai amana magana ga wanda ya ba Allah ke wanda ya ba Allah maka kuɗi sarki zai samu wannan hakkin na kasancewa wato ya yi biyayya ga Annabi alaihi salatu wasalam to zai samu hakki wanda yake wato ne sai amma wanda ya zama koma bayan haka kuma to hakki ne za mu amma ne kula shi ne hakkin rana to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa bashirul mu'minin kai bishara ga mu'mini bi anna lahum lallai ya tabbata a gare su min Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki ko bi anna lahum min Allah fadlan kabira za su samu falala wacce take babba daga ubangiji madaukakin sarki wala tuli'i ibadihi kar ka kace ka buga bare duk wani abu da za su je su yi in kun lura da yanayin kafirai yanzu a duniya a wannan yanayin yanzu sun daina zuwa siyake mu kai su ɗauko fikira su kai su je ba musulmi da musulmi za ku rika ba ku ake yanzu kullum malamai da zuwa su da yan boko a gida to a jiya wannan biyayya da kafiran su yanzu sun daina zuwa sun ga dole fikiri strategy ne kullum canjawa ce saboda sun gane idan suka fito da abu har jami'i ba zai yarda da su ba to sai su amfani da wasu rubabbun ɗan boko suna jero wasu alƙalin su tunani duka su marasa kyau sai su jero wasu cikin wasu rubabbun musulmi wanda suka ji aka wanke wa kwakwalwa kamar yadda suke wa shugabanni yanzu ba ba gani abin da yake faruwa har irin shugabannin mu na Saudi da yanzu ai ga dole suke yi kawai wanke ma kwakwalwa za a je a kyale ka su kai aiki za ka yi abin da suke yi kada ne sai muka yi sun ne da zuwa saboda suka fito karara suna so su yaƙi su yi ba za a yi ba to wanda ya karatu da wanda bai ba wanda ya zara su ki je ka koma sai su amfani da irin mutanen mu in a shekarun baya a kama kasar Turkiya a ga ga dole da Turkiya ne Turkiya wanda ya san Andalus Spain da Turkiya kasashe ne na musulunci inda ake ake tsinkasar malamai da musulunci mai ba amma dai da suka kwace garin gaba daya yanzu kai ana magana cikin du'a kan Real Madrid da Barcelona ba kan magana karatu ba ko ba ta wani ba za ka gana magana a wato a ben akan wannan magana ba wanda da idan ka gana shi an da ko ben to magana ake ta manyan malamai malam da al-bidaya wanda ha al-bidaya bidaya ta sai mutum al-andalus ne da yawa da tafai ba da yawa imam al-qurtubi din nan suwa idan za ga an ga ba daga wannan kasashen haka kin kin to amma wanda yanzu idan ka dace ai kake zuwa Barcelona bai ji wasu Barcelona ce da mutum da yawa ta daga Spain sannan kuma Real Madrid ba haka Turkiya ba ba shi da wani aiki saboda an kaje musulunci abin da suka yi sai suka rika ɗiban wasu daga cikin mutanen garin suna wanke musu kwakwalwa aka ba su karatun zamani suka karanta wato da yake kiran su a suka san zuwa yau ne ne suka san kafin da suka karance su suka dauki akidin su suka fara cikin zuka da bayan sun gama da wannan tsaf ya aka yi kokarin da biyar da ra'ayi duk yadda ra'ayi sai sun sai sun wato sai sun mulki kasa a shekarun lokacin bayan musulunci ya karbi suka yi yadda ra'ayi kamar a tattau yau da yake siya sai da ya kai matakin da kamar a tattau musulmi sai da kai matakin da yazo za a kiran sallah yace ma a kiran sallah yace ma da sautin bukka da bakin sa wannan cikin mummunar mummunar sautin da yake jira maka ji kamar aka ce sai da muka ji duka wannan tantawa ba da kyau na a dauka da aya ce saboda haka sai da aka yi wannan matakin sai da kirjiya ta kai mata na yawo za ma yi daji ne ta ji kujiya ne duk lokacin da ta ji baturi ko turawan yamma suna magana akan hijabi ba fa suna magana bane akan hijabi wanda ka sani matan mu na musulmi a kasar Hausa ko a Afirka suna da wajiri ka ake magana a tafar da take yayi ki akan hijabi ba fa tana yi bane akan hijabi da gaske za mu zo magana nan gaba a tashi da zuwa tana yi ne akan ɗan suka dan wannan abin da mu a nan kika sa ba da ji bane to a kan zuwa yake ya kar ba da ta ba ballan jira wannan da musulunci wannan suke ya to abin da suka yi kenan duk kasashen mu na musulmi yanzu za ku ga idan inda suke so cikin ma abubuwan da suke so cikin ba zuwa suke su wanke kokwalen wasu kuma a turo su lalle sai sun zama cewa da wani da sun zama cewa da wani za ka aika faɗa da musulmi ga shi nan yanzu kowa duk wanda ya san kasar Saudiya shekara goma sha biyar a jirin baya ya san da yake faruwa da abubuwan da su ba da ake gani su ba din ba suna da rauni tun a lokacin su wanda ba su ba da su sarki Faisal shi ne yanzu wayannan sarakunan suke da da mu sarki Faisal dukka iyayen mu da suke zaune da mu wato wanda suka je Saudiya shekaru da yawa suna ganin su kansu su Faisal din su ba sun gaza yanzu ana ganin sarki Faisal da sarki Fahad Umara ul-Mu'minin ne Amirul Mu'minin ne dan abubuwan da Fahad yayi wato wato alkhairin da wajen da sabuwa to sai da sai to wannan da yanzu kuna kan abubuwan da yake gidajen rawa kawai da gidajen kaza da albasha yake budewa ko ba yadda za ka yi domin haka aka wanke maka kulwa aka yi sai in dai ba Allah ba daukakin sarki ne ya kawo lokacin da ya alƙawarin ba zai fakkatar da kalala ne dan duwan da ya san addini ya san ba za a bar sai ya kalala ce Allah ba zai bar ta haka ba ai alƙawarin sai saboda haka akwai lokaci da zai bani ta lalaci da rasar da jiwo mai haifu la ya ne kawai wato ɗan jiki za a banda wani lokaci amma Allah ya bar dole ba saboda a cikin alƙawarin Allah baya bar tsage ji idan ka ba ta tafi kiyawa ta gano kuma mun san cewa kiyamar nan ba yanzu ba in dai ba mutum ba mutuwa yayi ba domin akwai alamu mai da mun karanta ko ba haka bane yawa wannan shine dalili ba dalili zo ba annabi ya zai dauka ba ba mu gani da ba ba ai kaza ba duk wannan alamun da aka faɗa babu su to kai ka san wani talala aka yi wa wannan kawai ba yana nuna cewa wato abin da yake zai dore a kai wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye shine wa hirzan lil ummiyina ko wada'iyan lil lahi bi idnihi wa sirajan munira an gane ko to ya karanto masa wannan a cikin yake an ta abdi wa rasuli amrul lil azzi yake lallai wato a cikin asaura Allah ya kawo cewa an ta abdi wa rasuli kai ba wa dan kuma manzo na ne shine an ta abdi wa rasuli dan mai tukal mutawakkil na sanya ma suna kuma almutawakkil ne dogaro suna annabi la tarifajir wala jamizin wala tahadir fil azwaq kai ba ni kauji hali bane sannan ba ni kuntatawa bane sannan ba ni daga murya bane cikin kasuwa wala yarfa'u sayyi'ata bi sayyi'a sannan baya raba mummuna da mummuna idan aka yi awa da mummuna baya raba wani walakin ya abu wa yakfir annabi yana yin abuwa ne yana gafara walan yaqdiru Allahu hatta yusiba bihi millata al-awja' Allah madaukakin sarki ba zai dauki ransa ba sai ya nikar da hanyar da ta karkai ya an ya kulu la ilaha illallah haji an samu su suna cewa la ilaha illallah fa yadau bi ayyidal qamiya dalilin annabi alaihi salatu wasallam Allah ya bude idanun da suke makafi wa azanan summan da kullun da suke kurayi wa qulubal gulfa da zukatan da suke arbi wannan ruwaya Imam Bukhari wato yayi ta a cikin ya kawo ta a cikin sahih Bukhari to shi ne abin da ya kawo shine wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sai Allah yake na ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Allah madaukakin sarki yake ya ayyu allazina amanu ya wadanda suka ba da gaskiya idan nakahtumul mu'minat idan kuka auri wato al mu'minat ma wato mata mu'minai thumma talaqtumuhunna sannan kuka tafi su min qabli an tamassuhunna kafin ku tare da su amma lakum alayhi da min idda to ba wata idda da kuke da ita akan su da adduna da za su yi muku ba wata idda fa mati'uhunna abinda ake nema a gurin ku ku dan ba su wani abu wa tarihuhunna kuma ku sake su sara'an jamila sakin da yake kyakkyawa wannan ayat tana da hukunta hukunta na cikin masu yawa kaga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya wannan daskaba da gaskiya idan nakahtumul mu'minat idan har kuka auri mata mu'minai anan hukuncin bi wato bi sauka da kan kuma ahlul kitab ba haka ya hausa malamin take ba bambanci tsakanin kirista da ba musulmi da aura ko da yahudiya wannan bayanin da zamu sun ma dallaktumu wannan sannan sai ka tafi ta ko kuka tafi ta ni kabli an tawassu na ka abun ku tare da fama lakum alayhinna min ajdatin da atajuna ba wata idda da zaku yi misali mutum ne ya aure mace sai kuma kafin ta tare wani abu ya mutu ji baya tun da ba dai ko uwar da dawo ta jini tace ita ba ita ba jin da ya kara auren nan ba ta sani ba kaza kaza wasu abubuwa ne daban ko kuma ji akan kansa kawai ya gano wasu abubuwa sai da kita kafin ya tare da ita to ba ita da zaku inda zai kace ka karfe sha daya ko kuma sha daya za a daura aure goma da rabi yayin saki ko abuwan sha daya aka daura aure sha daya da rabi yayin saki to karfe sha biyu ya halatta ta daura aure a kai ta da daddare gidan wani shi ne ba na kuma alaihi da mai ajabi da ta dura ba wata ita da za su mutu an fahimta da kyau ko wannan kaga idan turkala muke magana a kai to haka ahalin kitabi da gaba ɗayan su da bayubiya da bana kariya sun fada tsakanin wannan hukunci to amma tambaya idan kuma mutuwa ya rufa da magana da muke a nan ba ma na kuma alayhi da ba za mu dawo da matsalar cikakkiya ba inda da za su yi muku to ina matsayin ta dai me matsayin ta dai ta ci ko ko ta ci ba ba ta ci da dai ba ta za da kudin mayar ba za yi eh na mala abakar ya za yi da kudin za a mayar masa da kudin za wani jiro an daura aure ya tafi da rikari da gaba ya za a da dubu talatin din din ne ya aure jiran dubu talatin din da ya bayar ya za a yi na bai da dini ai saboda kace ne da dini saboda da dadi da gaba kudin da za a mayar maka gaba ɗaya ko wato wani kaso za a baki rabi za a baki da yasa saboda kawai aure ya haka ta maka rabi na rai da ni a su burhana kuma in kudin da ni yau ba da ba da ni eh take eh eh bani su ma farauti shine dalili kun fahimta ko ba saboda ya aure ta ba wa in allatimu hunna min qabli an tamassuhunna sai Allah yake wa qad faratum lahunna faribatan kaji wani abu kake yayi zan kuma da wata tambayar wa qad faratum lahunna faribatan sai ce bani su ma farauti illa an ya'kuna aw ya'ku annabi yadi ya'ku da tunita saboda haka sai dai in ya yaji yace shi baya zuwa ba ta 30 gaba ɗaya amma dai ya tafi ta ko kuma ita take ba ta so ta yaji amma anan waye kuka tanda yaji me yasa eh to wannan ya saba wa kuma abin da Allah yake wa an ta abubuwa a karabu da takawa wanda ya yaje shi ke fito ran Allah kawai kowa yana da ikon ya yaje yawa ba wai na tunji idan ta yaje ta ji takawa haka Allah yake an bayyana da kyau ko to shi kenan mun ji wannan kun ga wa qad faratum lahunna faridatan already yayi nan jini sadaki sai aka zo aka daura aure amma ba kudin sadaki ba kun bai da kyau ku ba kudin sadaki ba ya zai bai bai sadaki ba sai ya zo ya za a yi yanzu kuma ya tafi ka kuma an daura aure dan da aka mutu aka jama'a to an riga dai an ana tattauna tsakanin wali da wakila amarya waliya amarya da wakilin ango cewa za a ba ta wani abu da zuwa nan gaba an yarda ayyana ta ko auren baki yau wa ajala saboda aka auren baki kawai da aka daura wuri wani abu ya fito kawai ya ba ta takarda ya sake ta bala biyu ya dunku yayi to ya za'i da wannan eh zaba za ku yi da jira da yake a wannan lokacin sai a yi eh kamar yadda duwa da yadda da yake a ba ta kudin ita duka dubu goma to da me ka dogara kai na eh ita sai a ba ta goma ba da kai rage wa kana wa kan lawo ishirin da biyar da yake dubu sha biyu da ɗari biyar to wannan kiyasin naku bai ba aya ta riga ta fara da Allah yake ba maki auhunna mutatu salat mutatu salat in ibn abbas da ake magana akai ana magana ne akan wanda ya riga wato yayi aure amma bai faɗi kuɗin ba to sai ya zo ya mata mutatu salat kun fahimta shi za ku ga mafi yawanci yanzu an yi sake yawa a ba mata komai saboda an fi tafiya akan cewa wanda za a yi wa mutatu salat shi ne wanda aka ɗaura aure aka tafi ta kuma ba a tare da ita ba ba a tare da ita ba sannan ba a yi jinin zarafi ba sai za a yi wa mutatu salat a can gurin wani bangare daban kawai misali ne a nan gurin ya kake to alal musi kadaruhu alal mushiri idan da kuɗi ne zai duba ya ga cewa ba ta musu lokaci da aka yi kan dubu ɗari da biyar ma ya ce ga dubu ɗari a bata shi ke nan kawai da wannan make up ɗin da ta yi da waye wataƙila za a ce ba da kuɗin da duk abubuwa da aka yi to mutane da abincin gidan da aka ce kaɗan ba da dubu ɗari a rage zafi shi ne alal musi kadaruhu alal mushiri kadaruhu kowa zai yi da yin da ta a cikin da a cikin kowa zai yi iya gurgurda abin da Allah ya hore masa an fahimta da kyau ko to wannan shi ne shine mutaatu salati to kaga Allah ya rubuta sarki ya ga mana to sannan gaba ta gaba a matsalolin mu da suke cewa sai aure ta sai mutu ka abin da dai za ka yi mata da ko ba za ta ba iddatul wafa ta ce iddatul talaq yanzu mun gaba iddatul wafa za ta yi mata idda ko ba za ta yi ba ya zo garin kaifi a kauye ne sai kwale-kwale ya burma duk gaba ɗaya ya tafi da abaran da kowa ma a abuwar kai an gwanci yanzu an gobe ke magana an ɗebo an gwaye za a tsallaka gari suka dinne a ruwa amma abin ya ta ja za ta yi mata ta ko ba za ta yi ba me za akwai ta gaba ko ko ba ko ita ma ko miji da fito waje gari kun ga bai sadi da ita ba kai da aikin sa ba akwai ta gaba ko ba amma da sarai alaji ya yan ba da sarai saboda haka za ta yi maka gaba ko fahimta da kyau sannan kuma za a raba gado da ita da a wannan gurin akwai rigima wanda za su ce kaza kaza a raba gado da ita abinda Allah ya faɗa akan mata da miji za a dora akan ta duk da bai sadi da ita ba idan tana da yaya kaza amma da yaya kaza ila ya da ko ba zuwa da misali ila ta ko azura kan dan da kawai da jima irin wannan cewa wakin da garin towa a hanyar towa daga hanyar Abuja ko wani gari suka yi accident ba kai ta wajewa da gari za a kai ta har da kuma saura aure aka tarjewa to me abin da jiwa kun je gaba da ba da jiwa domin na jira a dauko a karanta musu cewa ba ai ba ai da za ka ra'ayi ka tare ba kuma da wani mutum ne mai hali ne duk kawai ta zo ta ci banza kaza kaza kaza kaza ki duba ma tunanin mutuwar ɗan uwan su ke kawai wannan magana ne wata ta zo ta yi ko ta ci mutu tsaro kuɗi ko abin da ya kamata wa misali saboda haka za ka yi iddatul wafa to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana to ga shi wa matiyahunna ka gani yi musu mutatu salat wa sarihunna sannan kuma ku take su sara'an jamilan take kyakkyawa banda wannan fa'idodin da suke ga wasu sai yace cewa itlaqun nikahi ala al-aqd wahdahu وليس في القرآن آية أكره في ذلك منها وقد اجتنبوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وهذا هو wannan fa'idan ma nake so kawo ba fa'idar da nake so kawo a nan ga ta yana faɗa cewa malamai suna magana idan ka hatimul mu'minat cewa wa qad istadalla ibn abbas wa sa'id ibn musayyib wa jama'atu min as-salaf ya hadhihi al-aya ala anna talaqa la yaqau illa idza taqaddama nikah cewa wayannan manyan malaman sun tafi akan cewa saki baya afkuwa sai an yi aure ka'ida kenan bayan aure ake saki to sai yace badala ala anna annahu la yashu wa la yaqau qablahu wa hadha madhhab shafi'i wa ahmad bin hanbal wa da'ifatun kathira min al-salaf wal khalaf mafiya yawan magabata da nan da da yanzu in da ba kan wannan ka'ida nan fa wannan ne saboda akwai wannan sababbin wanda suke karatu ɗaliban ilimi za ka ce mutum ya ɗauko irin wannan kawai a kai jima dai ai ta bugawa wani ma dan boko ne zai rubuta da turanci ai kaza saboda ya karanta wani littafi da turanci Imam Shafi ko Imam Malik ya ce kaza guri kaza ba za ku ji matsalar da su wala ma Malik wa Abu Hanifa ina ce haƙi kaza kabulan nika amma Imam Malik da Abu Hanifa ce ya halatta mutum ya tafi mata kafin ya aure kawai yanzu yana zuwa rance ke in na aure shi take daya a karan bara cewa in na aure shi to dai mutum take daya shi ma idan ka da in ka ga wasu bularatin bayi alale cewa in na aure wanda to na take ta fa in da huma mata ta zawaja hadan la kafini Abu Hanifa da Imam Malik suka ce duk wanda aka yi auren to wannan sakin fa ya ya jira ya shiga waqtalafa fi ma idza qala kullu imra'atin atazawwajuha fa hiya dalik amma sun yi sabani akan cewa duk matar da na aura ku gane bambancin san wata ce yake zuwa da sai ya mata wannan kuma babu budurwan ba cewa duk matar da na aura kawai ne wata take da shi yanzu ko budurwa bai da ita to shi ne yake wato imamu malik anan da aka zo yake la tunaku hatta yu'ayyinul mar'a shi a gurin da yake a gurin da wata saku ba sai an ayyana wata idan yana zuwa da ke gurin zane ba ba shi shi a gurin da ta so amma Abu Hanifa yake a ai ya dawo bin nakira ya ce din matar da to kuma wannan matar ta faɗo yace kawai yana auren da take ya faɗo duk da ba yake yawa da ya gaji abuwa ne ba saboda a gurin da cewa ba a wata da kalmar sai ko a wanda irin yanayi an bayyana da kyau ko ko a wanda irin yanayi wanda abu mali ko abuwa ne ba idan sai hadin salat qablan nisa to saboda haka tun da ba kan wannan kamar da muka faɗa ba man jumhur ba ta ju ala adami ko salat bi hadhihi aya amma jumhur sun dauki wannan ayar ta ce Allah ya ya ayyuhan nabiyyu idza nakahtumul mu'minat ya ya ayyuhal ladina amanu kai ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah idan kuka auren mu'minin mata ko ahlul kitabi fa anni thumma talaqtumuhunna sannan kuka tafi wanne ya fara zuwa aure ko saki wannan dalili ya ku karbi kaga anan ba mu yarda da ra'ayin malikiya dari da dari ba mun fi yarda da ra'ayin wa wato imamu shafi'i da wato abu hanifa an fahimta da ku imam shafi da ahmad bin hanbal abuwa saboda haka ra'ayin shi ya fi karfi ai abuwa ne ba da imam malik shi ne wasu abin yayi to shi ne malik yake gaya mana anan yake to wannan magana da aka kawo jumhur sun tafi akan ta cewa la ta la ta libina adam bi ma la yamliki ba ta ci da dan adam sai abin da bai mallaka ba suka ce hadisi ne ma da annabi alaihi salatu wasalam imam ahmad ya kawo shi imam tirmidhi abu abu dauda da kuma ibnu majah sun kawo wannan saboda haka baya halatta mutum ya saki ga ko ya saki ga matar da bai mallaka ba wannan shine abin da yake yi an gane ko inda fa malakum alayna min ajati ta'taduna fa masiyahuhunna wa sayyuhunna karahan jamila sai Allah yake يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة yi وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna a'lanna laka haqiqa mu mun halatta maka azwajaka allati atayta ujurahun matayen nan naka da ka ba su sadakin shine ujurahun wa ma malakat yaminuka da abinda hannunka ya ribata na bayi mimma afa Allahu alayhi dan gani da abinda Allah madaukakin sarki ya maka da goma jin da ya ba sautar ka ganima kenan ya baka na ganima wato wa banati amnika sannan kuma Allah bada hukun sarki ya halatta maka ƴaƴan wato ƴan uwan ƴan amnika ƴaƴan babbanninka wa banati ammatika da kuma innoninka sune ƴan uwan mahaifi mata idan suna da yaya za ka iya aure wa banati kalika da ƴaƴan wato gwaggwanninka sune ƴan uwan mahaifiya ƴan uwan mahaifiya kenan maza idan uwan mahaifi ko kanin mahaifiya yana da yara ka yi aure uwan mahaifinka ko kanin mahaifiya gobe na ci kala tika aka nan babban ka ita ba kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka in tana da yara a yi auren zumunci Allah ya hajar na ma'aka amma waɗanda suke hijira tare da kai wa mar'atan mu'mina da kuma matar da take mu'mina in wahabat nafsa halin nabi in ta bada kanta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kazo ta miko kanta ba ai da kanta mun ba sai in wa bad nafsa alin nabi in arada nabi idan har annabi ya yi nufin ai ya tantiha ya aure ta duk wanda ta je ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ina son ta kuma annabi ya ji yana so ko na ba da kai na gare ta annabi ya ji yana son ta to ya halatta kawai ya ce ta bi gidansa shine abin da yake nufi kun bai da kyau ko to shine in wa ba nafsa halin nabi in ta bada kanta ga annabi ya Allah yake khalisatan laka amma kai kadai aka hore wannan duniya min duni mu'mini ba wani mu'mini yake da wannan kifa da wata zaka zo ta ci ta bada kanta yake to daga gida babu ya Allah madaukakin sarki yace kad alimna ma faradna alayhi bi azwaji hakika mun ga abin da muka wajabta musu dangane da matansu kowa na duniya kenan wama malakat aymanuhum da abinda Allah yake yi ribarta kowa akwai dokar da aka bai kai la yakuna alayka haraju dan kar ka samu wani kunci a tare da kai wa kana Allahu ghafurur rahima lalle ubangiji madaukakin sarki ya tabbata gafuran mai gafara da rahima kuma mai jinkai mali yake kullu ta'ala muqatiban nabiyyu bi annahu qad ahalla lahu min an-nisa'i azwajahu allati a'lahunna muhurahunna Allah yana bayani akan cewa ya wajabtawa ya halatta wa yana magana da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya halatta masa matan da wato suka zo ya ba da sadaki wahiya ujuru haula ana nufin wato sadaki har yau kamar da mujahid da wani su suka bara sadakin fa da Annabi yake ba matan sa ukiya 12 da rabi wannan shine cewa ibn ajara ajara utiya kan walatta haka nasin hadisi ya nuna utiya goma sha biyu da rabi wanda in ka mai hijira ne zai koma dinari da ɗari biyar dinari ɗari biyar wannan dinarin ɗari biyar wato ya kamata zuwa sati ne zuwa ku buga mana ku ga nawa kun san dai rubu dinar shine wato shine misali ko yau wato shi za a je a auna mana kafin sati ne zuwa a ga idan muna so mu ga nawa annabi ya rika biyan matansa tare shi kowace ukiya goma sha biyu da rabi shine dinari ɗari biyar ka je ka ɗauka ka buga misali in muka ɗauka a rubu dinar misali ma wata kila kafin mu gaba karatu wani ya buga mana rubu dinar naira dubu ashirin da biyar a bashi a haka dinarin nawa zai kawo ke dubu ɗari inda wannan ba ko ne wanda dubu ɗari to dubu ɗari za ka buga sau ɗari biyar na miliyan bakwai da dubu ɗari biyar shi ne sadakin da ake ba kowai a yanzu ba za a yi auren ba ko? Yau ne muka yi dubu ɗari biyar. To kaga wannan to shi ne ma da yake fan jami'u kamsu ne ake jirani illa umma habiba binta abi sufyan amma umma habiba binta abi sufyan ba haka aka biya ba fa innahu amharaha anhu najahi arba'u mi'ati dinar domin wato najahi ne ya jirani dari hudu ya biya wa illa safiya ta bintu huyayn da safiya bintu huyayn shine akan gurin da ya fada cewa ya ayyuha annabi la halalna laka azwa da kallati ajida ujura wanda inda kan da na jaje da wadanda aka ba da sadakin su banda banda wa zaina bintu jahl domin ita sadakin ta ne farki ta wadi samawa biya buwan nan an bayyana da ko to saboda haka sauran matan banda wanda zan faɗa yanzu banda su allati ataita wujurahunna wa ma malakat yaminuka da wadanda hannunka ya ribata bima fa Allahu alai da wadanda Allah ya kawo ba matsayin ganima shine safiya da duwayya in za ku yi tunawa ita safiya asali wani wanda ran da more ya mu gari asali wato wani babban mutum ne yake auren ta wata rana yana kwance a cikin yadda a gefen jikinta kawai zai ta barka abin da dan yi da take wani labari bayan ya farka take ta koyi mafarki take mafarkin ne take wallahi ta yi mafarki wani wani wata ya fado a ɗakin da sai zaura mata bari inda babban mutum ne kuma mai ilimi sai fassara mafarkin da cewa tana so ta auri wani a Madina da ya mabarin da ya mata sai da idan da ya wato ya samu matsala sai yanzu akwai alama cikin idan ta wani kori wata na annabi ya ce wannan koren idan na ne yace ka ji ka ji ka ji abin da ya faru shine annabi alaihi salatu wasallam ya ƙara karfin biwa cewa ai ne wannan watan da na faɗi a cikin dai saboda haka shi ma wancan duk kafin sai auren ya gane cewa lalle za ka aure wani ba a Madina to shine dalilin wato wannan raunin da ya mata kage zace sai da yace wato mimma afa'ina wa alaihi kenan tabiya na biyu ita ce juwairi juwairi abin tulhari inda wasu suna ta kawo wasu mata da ka duba tafsiri za ka an ka an ce Zainab bintu Khuzaima an kuma ce Maimuna bintu Al-Harith an Juwayriya bintu Al-Harith sannan an ce Ummu Sharif kudi ke ba wannan gaba ba ne wannan gaba da nake magana daidai ce kake so ka ce to da nake ya miliyan hamsin to kai ka ce miliyan bakwai da rabi ma an shiga wani yanayi ka da da shi hamsin kai multiplying ko Allah ya saka da dai to kun ji miliyan hausi ni ma dai na so kawai dan kokolwa ta bata rike ba shekara goma sha ɗaya baya da muka taɓa biya buguya da wasu bayan Allah ai mun buga a lokacin ma ya dauki miliyan biyar sai a lokacin an fahimta da kyau ko saboda haka kun ji miliyan hamsin ne sai ku shirya yawa saboda haka wannan jini Allah madaukakin sarki yake wa ma malakat yaminuka bima afa Allahu bi alai da abin da hannun ke yi wata da jini da abin da Allah ya kawo maka wa banatika ya halatta ka awu ƴaƴan wato wan bai wan bai ka yana da yaya mata ya halatta ka aura wa banati amma tika da kuma ƴaƴan yayyen mahaifinka mata wa banati ammatika a Hausa wa wato wan mahaifi a Hausa ba bula san ciwa ya yake kiran ka ine kawo a Hausa eh shi kenan mai zuwa yar mahaifi ba a Hausa ai bula san ciwa wannan kwaye ko haka haka lokacin da malam Jafar yana jiya wannan gurin a yi ta tambaya aka ce gogo yake gladanci Hausa kawai ba wuce ya ya araje ran gogo ita ce yar mahaifi wa banati khalika da kuma wato ƴaƴan yar mahaifiyarka ko kanwa ko kuma ita kuma ya sunanta ya kumbo shi ma ce gladanci ya kumbo wa banati khalatika wato auce abuwan shine wan mahaifiya ko kanin mahaifiya khalatika yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya allazi ya hajana ba ka kuma da shirin wannan ke hijira tare da kai ko da kuna da wannan alaka in ba ki hijira ba to banda wa mar'atan mu'mina da kuma matar da take mu'mina in wahabat nafsa halin nabi in har ta rubuta da kanta ga annabi shine aka ce maganganun da malamai suke wanda na duba shine Zainab binti Khuzaima aka ce take ta bada kanta ga Annabi wasu malamai suka ce bai kawai bai ni bai muna binti Al-Harith ce wasu suka ce a ummu Sharif ce al-Ansariya ita ce ta ko wasu kuma suka ce a ummu Sharif al-Amiriya su ne aka samu wata ta zo gaba Annabi alaihi salatu wasallam ce ta bada kanta zuwa ga Annabi alaihi salatu wasallam to shi in wa ba nafsa halin nabi idan ta bada kanta ga Annabi a wannan gaban ne wasu malamai suke cewa baya halatta ba daidai bane abin da ya fi daidai shine idan an zo aure ba za ku ce mun bayar ba domin annabi ne aka ce masa in wa habat nafsa halin da yi sai da ce mun aura masa akwai malaman da suka ce a kauce wa kalmar mun bayar wasu suka ce babu ne bikin da sadaki ya je baya domin annabi ne kadai za a ce an bayar da ce kuma ya karba kun fahimta da kyau ko to amma dai kauce wa kalmar ya je idan aku ji sun ce mun aura maka mu kuma mun karba maka wasu na kauce wannan wasu kuma ba ma ruwan zuraita kawai amma wasu kace ko da an fada tunda sadaki ya biyo baya sai dai fada irin na annabi an bayyana da jawu to shine yin wa wa nabda alin nabi in arada nabi an yastankiha salisatan laka kai kadai amma ku duba ku duba hikimar qur'ani da balaga ta alqur'ani da aka yi bayani inna ahalanna laka أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها يا عالم يا كتي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ما شيء لك با domin wayancin da aka yi a baya gaba ɗaya hukuncin ba iya annaba bane mu ba mun ba amma da aka zo gurin bayar da mace ta bada kanta sai aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin dan aka gaya ba in wa ba nafsa adin nabi siya wannan ya isa amma dan aka fara sauki da hawo sai aka ce khalisatan laka kai kadai zake banda ne gare ka min dunil mu'minin banda sauran mu'minin Qur'ani yana da balaga da yawa shi da ake cewa al-Qur'ani da dabburin wa amalu bayan Allah an daina yayin biya Qur'ani dalla idan kana biya kai ka dabburi domin yanzu gangaren da yawa sun cika gari yara da manya to abinda muke bukata wanda zai rika kwatanta ko yaya mutum Qur'ani ya rika motsi a jiki ko yaya alaran ma hadisin Qur'ani a ga ko yaya Qur'ani ne ne masa tasiri to inuwa bas nafsa halin nabi khalisatan laka min dunil mu'minin wannan kalmar yana da kyau ka kalle ta kuma kaiwa ka komo to in aradin nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin ko in wa ban nafsa alin nabi aradin nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin ya la ji kada alinna ba faradna alayhi hakika mun san me muka wajabta musu fi azwaji dangane da mata yanzu wa ma malakat aymanuhum da kuma abin da hannayensu ya biwata kowa kaje yanzu ba ka da ikon ka zo kawai ka tara mata sama da hudu a cikin gida sai dai da baiwa sai dai da baiwa ba ka kai ko ciya kai shine wato dai kai la ya kuna alai ka harajin dan karka samu damuwa wa kana lahu gafuran rahima lalle ubangiji ya kasance gafuran mai gafara ne rahima kuma mai jin kai tun da za ke gaya mun lokaci yayi ko shakka babu ne ka bata wata abubuwan da ya muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ina kawo ni da suna da shawa Allah ya yafe mu na na wanda da kula shine gaskiya bai da amfani wata wannan farki wani abu saboda wannan abin da lafi ba ta tafiyar da kuma alalla da wasu abubuwa wasu su mutu dan ba abin da za su yi babu amma din da Allah kamar yadda Allah ya gaya wa annabi ya gaya wa sahabbai ya gaya wa sahabbai yake cewa wannan tsari da al'amura ta yi gurin sai cewa wannan tsari na Allah ne kuma da wurin bulani wannan ba alƙawarin yana da hakiya wanda take duk lokacin da wasu ke su tsada Ka'aba bilala da yanayin yadda Ka'aba take to Allah ne Ka'aba zai ba da dariya domin lalata yanayin maka a goma komai na albaja na yi ai lalata Ka'aba lalata Ka'aba wanda wani ne inda da ake zali wasu ne daga kasa suke yi cewa gabanin su su taso a kan sauki dan su ba da kariya ga wani abu da yake amma talagawa a cikin da yake wani koyi wallahi wani fa'ida ba wani fa'ida da ne Allah ya yi alƙawari sai ya ba da kayan yakin da sunna ya wata abu a ransa kawai shi ya ji lokacin da wani ya zo ya yi wato ko kuma wasu daga cikin malamai har ya zuwa suke kamar wasu abubuwa ai na ga koyi suke ba su iya bayyana don ba abin da wannan haka cutar da su zai bayar ba zai bayar da cutar da su ba su da rasu ne yi ta je wasu ne da ba su ke yi Allah ya alƙawarin ba wa kanin da kayan kuma zai bayar Allah ya yi sosai kuwa ai da yawa a ke ban za ta ga in ba gurin da bidiya za ta dauka ko suna tunanin babu wani sirri suna wanzanni da yawa suna wanzanni a kan wayan na abubuwa ai ko wanda suke wanzanni masu zafi cewa idan mai ji tsoron Allah ne ya yi Allah ko da sun ba saboda haka wannan shi Allah ya yi na ba da su kira haka na bai saba ba bai saba ba amma yana so ya ce an sallama ita ba mace ba a to nan kuma ai kage ya saba tunda misali abin da za ka hauna shine duk da cewa sallama ba wajibi bace amma kuma ai sunnar annabi ko misali inda zai zama man wajibi kuma shi ne idan aka yi masa sallama nan ma ba zai magana ba eh to ba gobe da sauki shikenan amma in shi ne bai sallama ba kaga ya kauce wani lada da yawa amma aka yi masa sallama da yake yarwa kuma ya yi ta domin mai da sallama wajibi ne yin sallama ne sunna ko wai da ayyukin bil'iyyatin fa'ayyu bi ahsana minha aw duha dole ne ya kai wa Allah wa ta'ala sai dai idan wata san mai ba kai kadai bane to nan sun dauke ba wannan shi wannan ana kiran sa ba kan dai kenan yau kan sa ba kan dai ne wuri kaza ba wanda kuma kaga ibadar marwata ake kiran haka ba da ban fice ne kira ibadar marwata sharadi cewa ba zan yi sadaka in har na tijaraba in baka ci ba za ka yi ba shi abin da shi ba goma roƙa ba ko cewa idan bai shi ne sharadin shi ne ya ji ba sai kuma ya faɗi shi ne wata ta ce ai kuma da wahala ne ce to Allah kuma ba Allah kuka gano kenan to ko ba ka bane cewa an aka ce maka za ta yi ba daidai bane ba daidai bane saboda haka da abin da mutum zai yi na alkhairi kawai ya bari ya bari ya yi na alkhairi ne eh ya ji da dawa cewa wai idan mutum idan mutum ya ce Allah ka ba da miliyan kaza an kudin ya fada ni kuma zan yanka sa ne na daga shi ne ba kai da kai saboda haka yanzu sharadin shi ne in an ba shi wannan miliyan ɗin da ya faɗa in da za a ba shi miliyan goma ya aka ba shi takwas to ba shi ka sharadin yau ya ce ko ba zai bayar ba shi ne abin da ake magana saboda haka ya ba shi miliyan goma kuma ya yi sadaka to shi ne shi ka ba su ibadar marwata ce kira ibadar marwata idan Allah bai ma ba za ka yi ba kawai ka roƙi Allah kai ta roƙon sa sai ba na na haka haka na tambaye ta mai kyau kun ji abin da yake duka na san da yawa suna da amsa cewa idan mutum an yi magana ne kawai an ce masuhunna almasu anan yana da aljima alwata saboda haka mutum ne ya auri mace amma ba ta san sa ba ta san sa suka zo ta ma iya jarabi har tsawon shekara daya ya tafi labule da ita ne amma ba ruwan ta ne shekara guda da ya gaji zai tafi ta sai ce wannan magana da aka yi yanzu tana kan goma ta kai a fahimtar ku da bayani da wuce da ayar yana kai goma ta kai ne ta shekara ta guda a gidan ba sai numfashi ya numfashi ya yawon bacci ya yi da ƙarshe shi da zaɓe da jama'a ma zai tafi ta bayan ran shekara ɗaya ta ci sadaki ko rabi mala ne rabi ne me yasa to yawa wai malam sani yace ba yi magana shekaru ba kawai ni ka buja ce wasu hunna ai shike kawai ta abuku da dole kai ka ji wata cinye ma abinci ya komai da gidan wani da mai saboda haka shi ne sannan kalubalen shi ne kawai min ka wuya ne wasu wanda tana da ko shekara goma ne idan ba za ta ita ba wannan magana tana da idan kuma kace ba ta nan zai ka kawo da ni min ka wuya ne wasu wanda tana babban abin da kai ne ne ka haɗa auren da ba ta wanda kake so ma yanzu ba ma ake yi ba wannan kuwa wanda nake so kake san ba ba ma ake yi wanda da ko da ba ta ko ai ina yau ga wata da wata idan kake ce ba ta yi in kira muka ce a'a ina biya ba gaskiya man auku illa da sauki kawai wallahi ko mace ce take son wani abu da yi ba baban da yake da aka yi yanzu ka zo ka shigo za ka dawo yanzu ba ga kina ta ganin matsaloli da suke faruwa ba wannan fara da take so in maka ba ba za ta yi da ta yi auren da ke zo da biyayya ko na wani abu amma wancan saurayin na ta da wani da rika wurin ba ko ba kwanan nan kwanan nan wani wata ya yi yake mai tambaya a kan cewa shi ba ya auren da ba ya rubu ba ya auren ba amma kuma tana bin ka tambayar shi ne yanzu ta yi kwanfiri a ta samu juna biyu yanzu yanzu da Allah ne matsayin zuwar da wannan suke Allah ya sa ku fahimci shi budurwa yake da ita ba aura ba da ta aure wani sai da koma yanzu ai da koma aka kuke jiwa wani ya kan bai zai mata da koma da ya Allah ji mata albarka a shi da wanda zai aure shi wanda bota gunki yake yi to shekara goma yana bunta ba aure yake wannan da yayin aure sai wani da koma yanzu yana zuwa ne yi ko ko ba shi ba ko ne ga wani da ba wani shekara goma kana ganin da ya shekara goma kana wani da ya mutane wajen gunki kawai saboda haka da aka yi auren da wani wanda saurayin da ta yaro ne yaro ne ya fi ya fi shekara da ya bata wa koko irin wani da sun tuki ha ina gaya ba ya zo tana ta wanda yau da gobe har juna biyu ya kama domin tauto ya yi suke yi kawai to da aka kai wannan matakin ya yi burabinai ɗin da ya kuma yake tambaya wani ne matsayin wannan ciki ba ne matsayin bibiyar da yake tana wa ta abu baki ba ne matsayin yanzu an je maganar shi ɗayan da yake wannan tambayar shi ne wanda zai zubar da ciki cewa ne matsayin ya halitta zubar domin wannan da yake abokin da shi gudan faɗin haka bai lafi dan Allah a wannan yake za ka ruwa da wata kanka da wata ita ce ba ta yi duka uwa zuwa ina iya ba gaskiya duk yadda kake tsanta domin duk wani abu da kake yi Allah zai baka wanda raka kai an da a wanda wanda wa kai duk wanda ya bar wani abu dan Allah sai Allah ya bari wani abu da yake da alheri ko me kake da ka bari in ka bar da Allah Allah zai baka wata sabon da ya go saboda haka duk lokacin da aka samu wannan ko wanda irin mutum in dai kake ba ta yi rabu da kai kawai in har da amma mutum da yawa da yana da kamar yana da kuɗi yana da kaza yana da kaza wallahi za ka gane kuran ba shi ne za ka ga mutum ya yi aure ba shi da zuwa ko kaɗa saduwa aure da take cikin jin daɗin aure kai ba za ka taɓa yin da cikin mai zuwa ba mutum ya zo ya rika fatawa cewa me hukuncin wanda yake ko kawa zai sadar da iyalin wannan ai azaba ka kake kake zuwa ga ko azaba ce azaba ce zo da haka ya kamata ku bayyana da kyau cewa duk wanda ya taɓa zuwa ko da wasa ina ba ku shawara duk wanda ya yawan zuwa ko da wasa an ta dawo ta ce a wallahi in ba ka ba ta tasuru da ba a kulu na kuma ina ga mu da gaskiya eh fa ta tasuru da ba a kulu na kuma za ku tuna da zai iya mu duk wanda ya ya take yin jinjin kuna kallo ai banda ya je yin jinjin yan ga mutum shi kaza shi kaza banda wayannan abubuwa ba ka da nutsuwa ta wuri babu Allah ya yi Allah ya rabu saboda haka hukuncin sa shine kawai tana kan wannan hukuncin to mun yi tare da ita ba babu sarki na ba in ya da waya ya ce mata in ya saboda haka kuma sarki ne za shi ne zuwa da kuma sai sai ya rabu shi yana da duk dama ka yaji da shi abu Allah ya tare da yuna sai kuma da kaje ya ga dama kunni ne Allah ya yi na'am ba shi da ai shi rashin fa'idar sa ai ka san abin da yake yi yanzu ba aure yake ta wasa yake ta wasa saboda rayuwar auren yanzu da rama ka san abin da yake yi da rama shine gaba ɗaya da matan da mazan kowa da ɗabi'a yake ɗauka ta banza misali ba irin yadda surutun da ɗin da yake ba haka yake zuwa wurin domin drama shi ne duk wanda ka gani a drama a yaran ka faɗa wannan actress din da actor din ba ɗabi'un su bane ɗabi'un producer da director domin da aka zo sai a ɗauke shi yanzu a ce ba haka za ka ɗaura ba bayan ya yi sai a ce ƙara gyarawa haka kamar da injiniya ya dinna a ta nuna shi ana cewa ha sai ka yi dariya injiniya ya haka sai a ce sai ka yi murmushi dariyan ma sai ka yi wanda ake yi kai kai sai ka guda goma a ce ba sai ba sannan tsayawarka da komai naka haka gona rayuwar mutane suke na kowa kuma irin da zai dauka ya yi da gurin da zai idan ya tafi da ke gurin da zai dauka haka yi in dai maka kowa da fashin rai shi ne malaman da ke wurin da bai da na taɓa jin wani wata ne da wani ta ya ce shi ake kira ƙarfansu jibar ƙarfafuwar ƙarfurai jibar wato ɗabi'ar da dirama rayuwar dirama mutum zai yi wanda ba ta ba ran da ya zo ya yi calculation human house kuma jiran da ya bari calculation human house shi ne rayuwar ta ta daidai wanda mutum ne mai jiki in an maka za yanzu ya yi tayi mara amma yana da yanzu ya danne sannan mutum ne kaza ne baya wanka zai zo sai zai zo da cikin wurinsa amma yanzu duk wanda zai zo wanda zai yana aiki bai saba da cewa kullum ne wanka ba amma duk wanda zai zo gurin da shi kun fahimta da kyau ko to shi ne sai a ga matsala da zarar an zauna to sai rashin jiban nawa ke ta fitowa rashin jiban nawa domin jiba ka sha ka gama ɗajen ka sauko yanzu ka yi wani ya gani ka san da gaba jiya ya kake shiga babban ɗaki kana kullum shi ba ka yin tare ko ba ka bane duk wanda kan yi wuce wanda suna bin mutum har gidan aure Allah idan ka tashi daga wacce kana fitsarin mace ko ba ka yi ta gani sannan yawon bacci kake yi ko ba duka wasu abubuwa da biyo ka kana wanka ko ya ma kake wanka duk yau ta gari experience ji mara hausa da biyun ka sun gama mutuwa sai su cewa gaba daya yanzu ka tare mata kuma ba ka ya to sai ka je mu kala kala an gama horon mu ta mu da ya kare to sai matsalolin su ta faruwa amma idan aka san ɗabi'arka ka san taka shi ne abin da malam shagu ya yi mana a kan abin da yake magana na ne amfanin da shi a musulunci wa'annan ake magana a kai ka san da yanki jibar aukinka kai ma ka san naka shi ne abin da malam musulunci ka bada amma mutane da jirar rayuwar jira ba a yi na sha gaya wani idan wannan yan jira ba da take abubuwa da ya burge ni kai ma ya burge ka idan har ka iya ne ka ta gudu me yasa ta bar gidan auren ta in har ka iya yanzu ga gida wuce ke kan ta goma ta biyu da aure ba me yasa ba ta zauna ba duk shi wannan wanda mutum ne ya ga gari da shi kina yin wannan abubuwan da yake yanzu a wannan filin wannan ko ba haka wani me yasa idan kai har ka iya me yasa kake cikin maza ba mafi yawancin afkasin da na ba sai sun fi kowa take mata sai wanda Allah ya tsare me yasa yake take shi in har ya iya Allah ya sa ku fahimce ni ko a je idan ana so a dawo daidai sai an ajiye rayuwar sa an koyi da magabata kuma magabatan ko baka dauke sa bai wanda ko iyayen mu da kakanni wallahi rayuwar su zai zama lafiya da kanta waɗannan matsayin rayuwar indiya ta zaɓe fulawa za ta yi fulawa ba za an yi ja faɗa rayuwar aure da sunan jiwon aure ne bukata zalla shi ne nake ma ba hauje da ya iya wai kullum shi da wanka ta yaji sun yi kyau ba rayuwar ba hauje ne Express jiwon aure a gurin rayuwar ba hauje shi na sa kaya ya yi to shi ne iya abin da ya fi iyawa shi ne shi ka sa mutum kyau ne shi ba ka wani kawai zai ce dala da mutum kyau ne da za ta za. Jirgin da kike yi sa ya yi jirgin to shi mulki idan abin da kika kawo kika ji ya yi ya fi ko bai ce yayi daɗi ba to shi nan mutum da shi yayi shi ne ku zai ji ba ta na ba hawo amma a cewa kun ji ji mutum yayi daɗi ba hawo ba zai ba wannan rayuwar ɗan biyu ce ce ne kuma shi ma ba ya gidan da ba ba da shi ya ne saboda haka ku bari wannan an bai da ake ko saboda haka mu dawo mu ga yawo kan mu gaskiya ko ma da ni ne aka samu mai biyu ne ta bayanin cewa wai kullum ita za ka yi a bakin kyau shi ma wai haka gidan da zaran sai Allah ina biya mu saboda haka abin da yake daidai shi ne kawai mu dauki rayuwar mu daidai yau bi ta gidan aure ba ta taba yi wannan na mutu ga yadda sai a zauna lafiya ba shi da lafiya idan ya zo ya taba shi ya ce a yanzu kina gaya mai da ba da wani goyon ya ce ba ga wannan shi ne kwantar da ba wannan shi ne kwantar amma ba wai yadda ake a indiya ba ya ci mutu aiki sai za su biyo a kawo abincin da za a ci wannan ƙarya ce zalla ya kamata ya wani biyan mun da yawan shi mun da gwadawa aure yana da mutuwa to a dawo da iyaye da kakanni a kai Allah ya daure Allah ya daure abubuwan da muka faɗa ne ya sa ba a cikin jirgin ruwa malalarsa wanda kuka yi kuskure ya sa ba a cikin jirgin ya yi mana muna da kowane miji suna yin tajawa wani ko suna da sauƙaƙa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da yiwa mai kwamfanta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya da yiwa mai kwamfanta marasa lafiya da suke mana wasiya da addu'a na gaba su lafiya gudan ku da lafiya na inganta lafiyar waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda abubuwa ko a gaba da cikin wani muna da kowane miji suna yin tajawa da tsohon da maɗaukaka waɗanda suke yi wani aiki da ya kasuwa da cikin da bamu muna da kowane miji suna yin tajawa iyayen da suka zama gidan da ke ana da rikin da gaba idan ta mu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ta da imani اللهم آتنا في أوطاننا وأحسن من مننا وولاة أمورنا وجعل لنا في من خافك وكلفك واتبع ما تأمر العالمين أعطيت هو ولا أمر لي إلى يوم ذكرتي an masa yi cikin rabuwa na ya shi lafiya akwai babu alƙasin jima wanda muka faɗa musu a faɗa karatun allolo an yi masa yi da shi yau bibiyar da akan kawar da hannu makala a gwiwa to kuma wannan ɗin tare an kuma tsiro wata yanzu an kuma yin wani aiki yana buƙatar a cewa kwarai da suna da kwala wa cikin jirgi ya bari lafiya yana da wa'ana babu cikin alƙasin zawo da jirgin ba. Na? yauwa akwai wani bawa Allah da ina ji zuwa ga musulunci cewa ya ji wajen dawo ya wayar a wannan masallaci ne burka za ku ga wajen ma karfin da ya ga sabo karfin da kwalla ba cikin da ke saka wanda da kai Allah ya yawa ya mai da irin muna ko mun yi sura ya ji wa wannan wannan lafiya da kuka bari Allah ya ba lafiya Allah ya kalli ka wa Allah ya ba ku ji mara lafiya mu gida da Allah ya ba lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتحامك وتبعك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين